وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والإمام أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوع ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid da sharhi kitab tauhid an samu ɗan lokaci kusan sati uku ba yi darasi ba cikin wannan littafi dalilin matsalar yanke wuta yau insha Allah za mu ci gaba da karatu muna goma muna cikin kwana na goma sha takwas ga watan zulqa'da hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan shidda miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu har yanzu muna cikin bayanin hadisin abdullahi dan abbas wanda ya aika mu'adu dan jabal ila zuwa yaman ƙasar yaman da saƙon da ya bashi ya yi da shi na koya musu addinin musulunci za mu tashi kan faɗan malam da ya ce ƙaunuhu wa taƙi da'watal mazlum duba shahi na 104 bayan mala ya ce kalar musallifu rahimahullah wa fihi annal insana kad yakunu aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illa Allah aw ya'rifu aw ya'rifuhu wa la ya'lam bi wa la ya'malu bi har zuwa fada Imam Nawawi mun duba shahina 104 zamu ga matashin wannan karatu قال المؤلف رحمه الله قوله واتق دعوة المظلوم faɗan manzala sallallahu alaihi sallama da ya cewa mu'az dan jabal na mai wasiya bayan ya umarce shi ya karantar da su abin da yake da rukuni ne daga cikin rukunan musulunci shaidawa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sannan manzala sallallahu alaihi sallama bawan Allah ne manzo ne na Allah sai da sallah ba da zakka anan azumi bai zo ba mun gane ko hajji ba ta zo ba sai ya ce mashi wattaƙi da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'a ta wanda aka zalunta ai ij'al bainaka wa bainaha wiqayatan ka sanya tsakaninka da addu'a wanda aka zalunta wata kangiya kariya bil adli wa tarki zulm da yaya zaka bada wannan kangiya game da addu'a wanda ka zalunta shi ne ka mai adalci, kakka mai zalunci, kakka zalunce shi ka mai adalci a cikin dukkan abin da za ku yi. Wa hazanil amrani ya kiya min, man ruzuka huma min jami'i shiruri, duniyan wa ukra. Wannan ɗabi'o'i guda biyu, na kare wanda Allah maɗaukaki ya arzuta shi da su daga dukkan sharrorin duniya da lahira. Inda mutum zai adalci bar zalunci, to da ikon Allah Allah zai kare shi da wannan kamanni guda biyu daga sharrin duniya da lahira. Domin baka zalunci kowa ba, barantana ya ma muguwa addu'a kuma ta kama ka Allah ya karbe ta. Idan kuma kai adalci ka bar zalunci kuma hallau kana da matsayi mai girma wajen Allah madaukaki qala wa fihi tanbihun ala tahdhir min jami' anwa' zulm a cikin wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa mu'az dan jabal akan cewa ya ji tsoron addu'a wanda ya zalunta akwai fada kaswa a bisa yin taka tsantsan da dukkan nau'i na zalunci قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب domin wannan addu'a sha'aninta to ba ta da wata babu wani tsakani tsakaninta da Allah babu hijabi tsakaninta da Allah da zaran wanda ka zalunta ya ma gurguwa- muguwa addu'a to Allah madaukaki sai ya karba addu'a shi ko da tsawon zamani ko da dai ba nan take ba tsawon zamani sai wannan addu'a ta wanda aka zalunta Allah ya karbe ta هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن wannan jumla da ta zo tana bayani tafsiri na zamiri na sha'an da ya zo ai fa innaha la tuhjabu anillahi ta'ala fa yakbaluha cewa wannan addu'a ba wani abin da yake kange ta game da Allah madaukaki kuma ya karbe ta wa fil hadisi aidan malai ce cikin wannan hadisi akwai wata fa'ida daban qabulu khabar al-wahid al-adl akwai karban labarin mutum guda adali mas'ala ce tsakanin malaman hadisi da malaman usul ana karban labarin mutum guda abinda mutum guda ya zo da shi na labari ana karba ko ba a karba to wannan sai zamanto wannan hadisi ya karantar da mu idan an tabbata adalcin mutum to in ya zo ya faɗi labari ana karba dalilin mu'azu dan jabal bai tahi da kowa ba shi manzala sallallahu alaihi sallama ya aika kuma ya gaya musu abinda manzala sallallahu alaihi sallama ya gaya musu wa ba'atha al-imam al-ummal li jabayati az-zaka wa ba'atha al-imam al-ummal aika da shugaba zai aikata wanda za su tattaro zakka wa annahu ya'izu ummala kahin ya aikata ya aika su to ya kamata ya tattara wannan ma'aikata na shi musu wa'azi kada ku yi haka nan kada ku ɗauki tsadaddun dukiyar mutane kuma kada ku yi zalunci a kai kenan wannan kuma sai a auna shi da dukkan wani shugaba wanda zai sa wani aiki abin da ya dace da shi ya zo ya mai wasiya kakka yi kaza kakka yi kaza kakka yi zalunci kakka yi kaza ya tayi a wannan tahiya wa annahu ya'izu ummalahu yawa ma'aikatan shi wa'azi wa wulatihi da wanda suke kalkashin shi na mulki waziri ne mai gari ne da sauransu sannan sai musu wa'azi akan su yi tattara su yi taka tsantsan da zalunci wa ya amurhum bi taqwallahi ta'ala ya umarce shi da jin tsoron Allah madaukaki wa yu'allimuhum ya karantar da su wa yanhahum 'anil zulm ya hana su zalunci wa yu'arrifuhum su'a aqibatihi kuma ya sanar da su mumunan makoma ta wanta zalunci duk inda zalunci yake to makomar karshen shi dai baya da kyau wa tanbihu ala ta'limi bit tadarruj cikin wannan hadisi hallau akwai karantaswa fa'ida da za mu samu cewa karantaswa ana yin ta mataki mataki ne daga ƙaramin mataki a tai mataki na biyu a tai mataki na uku har a kai ƙarshen matakan da ake so a ji idan ka zo mutum ne wanda zai fara karatu bai iya ba babbaƙu ka zo ka fara cewa ya karanta bakara ka fara karanta mai bakara ta tsaya ta tsaya ba idan matakin karatu ya fara yanda zai iya ta da baƙi da kanshi yau da gobe yau da gobe har sai a kai ga iya karanta abin da zai karanta da karan kanshi Na'am. Qalahul musannif wannan magana imalan ya faɗi qultu ashari yace wa yabda bil aham fal aham haka nan idan zaka karantar da wani abubuwan da zaka karantar da shi ba matsayi guda gare shi ba akwai wanda yahi muhimmanci akwai mai muhimmanci akwai koma bayan shi kuma akwai wanda muhimmanci shi dan kaɗan ne yanzu in ka za ka fara sai ka fara da wanda ya yi muhimmanci kan nan ka zo da wanda yake da muhimmanci kan nan ka zo da matakin shi na baya har a je ƙarshe wa alam ka sani annahu lam yuzkar fil hadisi as-sawm wal hajj ka sani cikin wannan hadisi na mu'adh dan jabal ko hadisin abdullah ba ambaci ba azumi da hajji duk da cewa suna daga cikin rukuni na musulunci ko fa ashkala zalika ala kathir min ulama wannan rishin ambatan wannan rukuni guda biyu na ƙarshe azumi da hajji a cikin wannan hadisi sai ya kawo rikici tsakanin rishin fahimta tsakanin daiwa daga malamai قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتوا أجاب بعض الناس وسشاشا متاني سنباد أمسا كوانا أن بعض الرواة اختصر الحديث cewa wasu shashen wanda suka rawaito hadisin wannan sun takaitar da shi ne ba su ambace shi ba gaba daya wale su kazalik mala yace kuma al'amarin ba haka bane ba fa inna hadha hadha ta'anun fi ruwa domin idan aka yi haka nan wata suka ce a cikin wanda suke rawaito hadisi to kuma mun ga duk ma'abota ruwaya ta hadisi ingantattu adilai ne ko in sun rage wani abu kenan duk da cewa wani lokaci ana iya rage ya saboda wata larura idan ya zamanto hadisi iya da tsawo rawi iya so ya kawo hujja da wata matsala ba sai ya kawo shi ba gaba daya sai ya kawo inda yake so ya kawo hujja da shi to amma duk da haka malam yace anan ba haka bane ba in an rage to sai zamanto suka ce a cikin a cikin wanda suka rawaito hadisi da anna zalika innama yaqau fil hadith al wahid wannan na abkuwa ne a cikin hadisi guda misla hadith wafd abdul qais kwatamcin hadis tawaga ta abdul qais haithu ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكر lokacin da wasu shashin su suka ambaci bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan azumi wasu ba su ambata ba dalilin mene dalilin taro ne wani la'alla a cikin su wani ya kiyaye dukkan abin da aka wadi wani kuma ya kasa kiyaye dukkan abin da aka wadi na'am fa amma alhadithani almunfasalani falaysa al'amru fihima kadhalik amma hadisi wanda suka zamanto hadisi guda biyu wanda suka zamanto daban-daban suke al'amarin ba haka ne yake ba a samun shi a ciki walakin an haza jawaban sai dai a mace wannan mas'ala tana da ba da amsa amsa guda biyu a haduhuma ɗayansu an na zalika bi hasbi nuzulil fara'i wannan hadisi ya zo ne daidai gwargwadon sabkan farloli mun gane ko la'alla manzala sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'az bin Jabal ya zuwa Yaman gabanin a farlanta azumi da hajji kun gane ko wa amma ma farida ma farada Allah ash-shahadatayn wa awwalu ma farada Allah ash-shahadatayn thumma as-salah farkon abinda Allah madaukaki ya farlanta a cikin musulunci shine shahada guda biyu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah thumma salat sannan sallah fa inna fa innahu amara bis salati awwali awqatil wahyi domin Allah madaukaki yayi umarni da tsaye da sallah a farkon lokuta na wahayi ولهذا لم لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث دليلا haka ba a ambaci ba wajibcin hajji kamar sauran hadisai innama jaa fil ahadithil mutaakhira wannan ya zo ne a cikin hadisai wanda suka zo daga baya wanda aka same su daga baya qultu mala yace wa hadha min al ahadithil mutaakhira mala yace wannan hadisi na mu'adh dan jabal na daga cikin hadisai wanda suka zamanto na daga baya walam yuzkar fiha kuma ba a ambaci ba wannan farali na hajji ko na azumi الجواب الثاني بعد أمسى نبي أكون مسألة أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه حكمة تمنزالة صلى الله عليه وسلم دكاوان كرن تسويش na ambata kowane abu a lokacin da ya dace a ambata da abin da ya dace da shi mun gane ko wani lokaci wani sahabi zai zo ya tambaya akan abu ya bashi amsa daidai bukatar shi kuma daidai yanayin da ya dace a bashi amsa to haka wannan hadisi ya zo fayadhkuru taratan alfara'id allati yuqatilu alaiha wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ambata farlan da ake yaki a kansu idan ba a yi ba kas salati was zakat misali sallah da zakka wa yadhkuru taratan as-salatu was-siyam liman lam yakun alaihi zakat wani lokaci na ambata sallah da azumi ga wanda ba ya da dukiyar da zai gudda zakka daga wannan bangare bai dame shi ba sosai sanin shi na da kyau to amma tun da baya da kuɗi ba a mai bazancan abin da yake da alaƙa da hudda dukiya wa yadhkuru taratan salata wa zakata wa sawm wani lokaci zai ambaci sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sallah da zakka da azumi fa imma an yakuna qabla fard al-hajj sai kasance wannan yayi ambata ne gabanin a farlanta mine hajji wa imma an yakuna mukhatib yakuna al-mukhatib bidhalika la hajj alai ko kuma ya zamanto wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mai bayanin wannan hajji ba ta zanto wajibi a kan shi ba mun gane ko ina wannan sai zamanto duka hanyoyi ne wanda za a iya fahimtar rushin ambatan hajji da da azumi a cikin wannan hadisi wa amma salatu wa zakatu falahuma sha'nun laysa li sa'ir al-fara'id sallah da zakka suna da wani al'amari daban wanda baya daga cikin sauran farillai ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما عليهما dalilan haka Allah madaukaki ya ambata a cikin alkur'ani mai girma umarni da a yaƙi wanda ya bar su li'annahuma ibadatani zahiratani domin ibada ce guda biyu wadda ake gani karara mun gane ko bi khilafi sawm fa innahu amrun batin min jinsi alwudu'i wal ittisali min aljanaba azumi kuma abu ne wanda yake boye na da jinsin arwalla da wanka na janaba gane ko dan wani ya san kai wankan janaba ba wanda ya sani ko wani in kana azumi ya san kana azumi ba wanda ya sani abu ne wanda suke boye wa nahu zalika mimma yu'tamu alaihi al'ab yu'tamu yu'tamanu alaihi al'ab da kuma bayan wannan wasu dangogi na ibada wanda ana lamun cewa bawa akan su فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا mai yiwa da azumi mutum ya ƙi niyyar azumi kawai ba bi niyyar yi azumi ba an san bi ba babu wa an ya kula sirran ko ya shiga ɗaki ya ci abincin shi ya sha abincin shan ba wanda ya sani kinan Allah maɗaukaki tsakanin shi ne da Allah yasa hadisi ya tabbata kullu amali bin adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajiz bi a cikin hadisul qudsi ko wata wani aiki na dan adam nashi ne sai azumi ne nake sakamako akan shi duk da cewa sallah da zakka da sauran dukkan ibada ta Allah ce amma saboda a cikin azumi ke da ikhlasi tsantsa in kayi shi kayi shi dan Allah wani bai san ba baka yi ba kana iya cin abincinka ka sha abin shanka ka huto kamar yare ce a ce azumi kake ko ga abinci ga abin sha a ɗaki kai ɗaya saboda tsoron Allah baka ci ko tunanin ka ci baya zoma to sai zamanto wannan nau'i na ikhlasi da yake cikin azumi da tsoron Allah sai zamanto Allah ya dangana azumi ya zuwa zatin shi zuwa karan kanshi kama yumkinuhu an yatakallam haddathahu hadathahu wa janabatahu yaktumu yaktuma hadathahu wa janabatahu kaman me yiwa mutum iya iya boye warware arwallar shi zo ya sallah kun sani ba sani ba ko kuma janabar shi tunda ba ganin ta ake ba abu ne boye wa huwa sallallahu alaihi wasallama yudhakiru fil a'mal adh-dhahira allati yuqatalu an-nas yuqatalu an-nas alaiha manzala sallallahu alaihi wasallama na tunatar da ayyuka na zahiri wanda ake yakin mutane akan su wa yusiruna muslimina bi fi'liha kuma idan suka aikata wanda aka yaƙe su akan suka aikata sai su kasance musulmi da su da aikata su wali hadha allaka zalika bis salati waz zakah dalila haka ya rataya akan wannan da sallah da zakka duna sawm kuma bayan azumi wa in kana wajiban kama fi ayatayil bara' ko da dai cewa azumi wajibi ne a cikin aya guda biyu ta cikin suratul bara fa inna bara'ata nazalat ba'da fard siyam kuma suratul bara'a ta sabka ne bayan farlanta azumi bi ittifaqin nas da hadin ra'ayin kawunan dukkan mutane ana nihin malumai wa kadhalika lamma ba'atha mu'azan ila al-yaman lam yadhkur fi hadithihi as-sawm haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika Mu'az dan Jabal ya zuwa Yaman bai ambaci ba cikin wannan hadisi bai ambaci azumi ba li'annahu tab'un wa huwa batil domin azumi bi ne yake domin abu ne wanda yake boye wala wala zakara al-hajja kuma bai ambaci hajji ba li'anna wujubahu khasul laysa bi'am domin wajibcin hajji keɓantacce ne ba gamamme ba ne ba, hajji ba ga kan kowa ta zanto wajibi ba, sai ga wanda Allah maɗaukaki ya ba hali da lahiya da hanya lahiya, babu tsoron falgaban kashewa kuma ga dukiya ga lahiya, to a wannan lokaci sai zamanto hajji ta zamanto wajibi a kan mutum. Wala yajibu fil umr illa marra, kuma hajji ba ta zamantowa wajibi a kan mutum sai so ɗaya tak a rayuwa in ka je hajji so ɗaya to ka sabke faralin da Allah madaukaki ya ɗora ma sabanin sallah wadda duk kowane yini dare da yini sai ka yi so biyar akalla ko da baka yi nafila ba kaga al'amarin akwai akwai bambanci na'am shi kuma ha azumi kowace shekara sai ka yi in za ka yi shekara ɗari to kaga ka azumi ɗari za ka yi ko sabanin hajji in za ka yi shekara ɗari ɗaya wannan ita ce wajibi a kanka na'am قال ولا يجب في العمر إلا مرة انتهى معناه نم مجانا مالا معنى تك نم مجانا مالا تكاني قال قوله أخرجاه ديتي سنفتر دشي أي البخاري ومسلم أنا نهي إمام البخاري ده مسلم وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه wannan hadisi bayan imam bukhari da muslim sun fitar da shi imamu ahmad da abu dawud da tirmidhi da imam ibn majah da ibn wa da imam nasai suka fitar da wannan hadisi ana akwai taliki da yace intaha ma'ana qabla zalika can daya nam na farko qala huma qawlu llahi ta'ala sune fada Allah madaukaki da yace azumi ya zamtu wajibi a cikin suratul aya guda biyu a cikin suratul bara'a fada Allah madaukaki da inda yace wattaqi da'watal mazlum qala fi qurratul uyun yadullu ala anna al'amila idha zada ala al-mashru'i sara zaliman liman akhadha dhalika min wannan na nuni cewa da manzala sallallahu alaihi wasallam yace ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta wannan na nuni akan cewa ma'aikaci wanda aka aika akan wani abu idan ya dada akan abin da aka shar'anta mashi aka umarce shi da shi to ya kasance azzalimi liman akhadha lahu min zalika min ga wanda ya karbi wannan abdan gare shi wa da'watul mazlum maqbulatun laysa bainaha wa bain Allah hijabun yamna'u qabula kuma qabula addu'a wanda aka zalunta karbabba ce ba ta da tsakani da Allah babu wani hijabi ba abin da yake kange ta barantana ya hana a karbe ta فعلى العامل فعلى العامل عفوا أن يتهرى العدل في الاستعم فيما فيما استعمل فيه wajibi ne ga ma'aikaci ya yi taka tsantsan da adalci ya yi ta dakon adalci ganin ya yi adalci a cikin abin da aka sanya shi aiki a cikin wala ya zulmi bi aka zai ziyadatin alal haq kai ya yi zalunci a bisa ɗauka da yadda abin da aka ya zamanto an umarce shi ko abin da yake haƙƙi ne wala yu haba bi tarki shay min kuma kai ya ji tsoron ko ya ji kwarjinin barin wani haƙƙi mun gane ko shi kai ya zalunci wajen ɗauka kuma kai ya bari saboda jin tsoro ko saboda san juna fa alayhi an yaqsid al adla min at tarafayn wajibi ne ya nihi yayi adalci tsakanin bangare guda biyu bangaren da wanda ya aika shi da ɓangaren wanda aka aika ya zuwa gare shi wallahu alam ala ya ce Allah shi ne mafi sani na'am faɗar shi da ya ce fa inna hadha ta'anun fi ruwat li anna dhalika innama yaqa'u fi al-hadith al-wahid مثل حديث وفد بن عبد القيس قال روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن عبد القيس وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم imam bukhari da imam muslim sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas cewa abdul qais da tawagar shi sun yi tawaga ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqala mimman alqaum wannan mutane daga ina suke su wane ne daga wata kabila ne ko da wasu 'yan gida ne faqalu min rabi'a mu mutane daga kabilar rabi'a ne qala marhaban bil wafd ghaira khazaya wala nadama maraba da tawaga ba tare da khazaya ba khazaya kama abin da za a ce tabewa ne wala nadama da wannan tawagar da babu nadama cikinta faƙalu ya rasulallah inna bainana wa bainaka hadal hay min kufar suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da kai akwai wasu ƙabilu kafirai hay ana nihin wata kabila ko wata unguwa amma nan ana nihin kabila na kafirai mudur dan kabila wannan kafiran mudur wa inna la nasila ilayka illa fi shahri haram mu kuma babban ma zuwa wajen ka mai isa wajen ka sai a watan harami lokacin da zamu zo haji famurna bi amrin faslin bi amrin faslin na'khudhu bihi wa na'muru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi aljanna duba ka gani suka ce ka umarce mu da wani abu wanda ya zama to yankakke ne na akuzu bihi wanda za mu yi riko da shi wa na amuru bihi man wara'ana kuma mu je mu isas da shi mu umarci wanda suke bayan mu wanda bamu zo da su ba kenan mu umarci matanmu da ɗiyanmu da danginmu wa nadkhulu bihi aljanna kuma mu shiga aljanna da shi dalilin shi kama bi sababihi mu shiga aljanna da sababin wannan aiki a duba kaga magana ta masu hankali fa qala sai ce amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba zala sallallahu alaihi wasallama yace ina umarninku da abubuwa guda hudu kuma ina hana ku abubuwa guda hudu amurukum bil imani billah wahda ina umarninku da yin imani da Allah shi kadai atadaruna manal iman malil iman billah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar su ba sai dai musu fasara tunda mutane ne ba sabon shigan musulunci su dade ba kuma ba a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba barantana su san ma'anar su karantu sai ilmantu kun san menene ma'anar imani da Allah shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah yace wannan shine imani da Allah shaidawa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle Muhammad da Abdullah manzo ne na Allah abu nawa kenan dai ko wa iqamis sala da tsai da sallah kuma bayanin tsai da sallah ya gabata shine yin sallah ayi ta kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi tare da ilimi ba da jahilci ba sanin abin da ya zamanto rukunai ne sanin wajibobinta sanin shardodinta sanin sunnoninta da mustahabbanta kuma a yi ta a lokaci kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ita'iz zaka ina umarninku da bada zakka wa saumu ramadan ina umarninku da yin azumin ramadan wa an ta'tul khumsa min al-magnam kuma ku bada khumsi kashi ɗaya daga cikin kashi biyar na dukiyar da kuka samu na ganima wajen yaki. Nam. Sai nan malam bai ida ba su kawo sauran hadisan. Hadisan abinda ya ambaci dai manzo abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da kala al hadith wa kana wafdu Abdul Qais wafdu Abdul Qais fi sanati 90 wannan tawaga ta Abdul Qais ta kasance a shekara ta tara da hijira kun gani ko ƙarshen rayuwar kusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu da yace kana wafdu abdul qais fi sanati 90 fi hadha nazr wal azhar annahum wafadu qabla fath makkah malam yace a wannan magana da yace ta kasance wannan tawaga sun yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta tara yace akwai tsokaci akan wannan magana domin abin da yake bayyane sun je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin fatu makka gabanin abuɗe makka liqaulihim inna bainana wa bainaka hadha alhayy min kuffar mudr mun gane ko tsakanin mu da kai akwai wannan kabila ta mudur kafirai ne wa ma'lumun anna ahla makka hum ru'usu kuffar mudur kuma sananne ne cewa mutanen makka manya-manyan su shugabanninsu su ne wannan kafiran mudurkin nan wa qadatiha su ne jagororinsu wa kad aslamu amul fatih kuma dukkansu sun musulunta a shekarar da aka bude maka wa zalika sanata 80 wannan kuma a shekara ta takwas amma duk da haka abin akwai kusanci idan an ambaci shekara tara da shekara takwas baiwa ko da kwana ya shiga cikin wata ta tsallaka mun gane ko misali shekara ta takwas ta kare a samu kwana biyar cikin shekara ta tara nan ba mamaki a lissafa ta a cikin mene a cikin shekara ta tara nan قال وقد استنبط الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه البداية هذا المعنى من هذا السياق والله أعلم إمام الحافظ babban malami mahardaci Muhammad bin Kathir mabucin tafsiri ya a cikin wannan littafin shi albidaya na tarihi ya zakulo ko ya huddo fa'ida ta wannan ma'ana a cikin wannan siyaki kuma wallahu a'lam Allah shine masani قال هما قول الله تعالى سنة فلا الله مدوكي دي يتي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم inna Allah ghafurur rahim in gane ko zakka sai ambaton zakka yazo sannan kuma al-ayat al-khamisa wa mithlaha al-ayat al-hadiyata ashara aya ta goma sha ɗaya wa khatimataha kuma da ƙarshenta fa ikhwanukum fid din wa nufaddilu wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun na wannan su ne ayoyin da suka zo cikin suratul bara'a wanda suka yi bayanin al'amarin wajibcin azumi wala alla sawaba aw wala alla sawaba nam ma ajaba bihi ba'd al ulama min ikhtisar rawi lil hadith malan yace mai yuwa ba da amsa akan abinda malamai suka yi bayani na cewa takaita wani wasu ruwa sun takaitar da wannan hadisi wale su fi dalika ta'anun ruwa kamar yadda muka yi bayani wannan bayya kasancewa suka a wa'anda suka rawaito hadisi li'annahum kanu yarawna al-haditha bihasbi dhuruf domin suna rawaito hadisi ne gwalgwadan yanayi da ake ciki wal munasabat da abin da ya dace in zance ya kawo kan abu sai a yi zance a kan shi mun gane ko faqad takunu al-munasabat muqtadiyatun li ba'd al-hadith domin wani lokaci iya kasancewa yanayin da ake ciki to ya dace a ambaci wani bangare na hadisi fa yaktasiru alaihi hadha hadha al sai a takaita akan wannan shashi wa zalika kathirun jiddan wannan kuma iya da yawa kama tarahu fil bukhari kamar yadda muke ganin imam bukhari ya aikata hadisi guda sai ka same shi a cikin wajen babi goma sha wani abu domin hadisin iya da tsawo sai ɗauko bangare wanda yake da alaka da babin da yake magana a kan sai bar saura mun gane ko na'am wallahu a'lam Allah shine mafi sani subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu